الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض الله تبارك وتعالى عن السادات التابعين والأئمة المهديين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد dukkan dangi yabo da godiya su tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu imani ya bamu musulunci muna yi wa Allah godiya kuma muna roƙonsa ya matar da mu akan imani ya ku yan uwana bayan haka Allah madaukin sarki ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an ɗauki wani lokaci an yi wata fatara ta lokaci ba a turo manzanni ba sai da aka daɗe babu wani manzo shine ala fatratin min rusul Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana cikin kishirwar bukatarsa kuma sai ya hada shi da littafi yace wannan littafi ka riƙe shi dan kai hukunci da shi a tsakanin mutane cikin abin da suka yi saɓani na gaskiya Allah ya ce lalle kai mai shiryarwa ne zuwa ga hanya mai kakkiya hanyar Allah wanda yake shine mamallakin sammai da ƙasai gaba ɗaya kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya masa shaida cewa shi shiryarwa yake zuwa ga hanya mai kakkiya kuma hanyar Allah kenan duk wanda ya bi manzon Allah ya bi Allah man yuti'ir rasula faqad ata Allah ku zama masu biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan annabi ya zo ya da awa mutane suka rabu kashi biyu bangarori guda biyu aka samu muminai ko musulmai aka samu kuma kafirai haka aka ta jayayya tsakanin ƙarya da gaskiya tun ba yau ba gwagwarmaya ɗauki ba daɗi tsakanin ƙarya da gaskiya wani abu ne wanda yake tun da akwai shi sai Allah ya jarrabi al'ummar musulmi da wasu jama'a a cikin mutane da suka fanɗare wa karantarwar annabi suka zamanto jama'a ce ɓatacciyar jama'a su ne yahudawa a duniya musulunci bai da maki irin yahud shi ba yahudi ko bai fito fili ya yaƙe ka ba to zai kafa wasu ra'ayoyuka nasa da zai rinka yaƙansu da kai ba yahudi yana da basira yana da wayo ta yadda kana musulmi in ba kayi waye in ba kayi da gaske ba za ka rinka rayuwa ne a bisa tsarinsa ko baka zama ba yahude ba to zai kawo tsare tsare tsare tsare tsare ka ta rayuwa akan tsarin yahudanci ka sani ko baka sani ba to kenan ba wanda ya kamata ya karanta waye ba yahude ya san shi irin musulmi yau su suke juya duniya su suka fi kowa karancin yawan mutane amma su suke sarrafa duniya saboda makirci kana cikin tsakiyar ɗakinka a gidanka za ka zo kana rayuwa a kan tsarinsu na yahudawa da aka musulmi dole ne ya san su waye waɗannan mutanen don ya guje su kuma ya faɗakar da 'ya'yansa da zuri'arsa su guje su amma abin tausayi wannan hudu ba yau tana bayani ne akan suwaye yahudawa ka san ba yahudi ka san yadda qur'ani hoton da qur'ani ya bayar akan ba yahudi amma abin tausayi shine sai kaga da yawa daga cikin musulmi suna sifantuwa da wannan sifofi na yahudawa din 100 bisa 100 ko 50 bisa 100 ko 60 bisa 100 ko 70 bisa 100 wanda da waɗannan sifofi Allah ya bata su a cikin alqur'ani amma yau mun waye gari mun rungumi waɗannan sifofi nasu waɗannan ɗabi'u nasu muna rayuwa akai to fa ainihin islam to ina musulunci ina son Allah ɗin ina biyayya ga Allah ɗin tabaraka wa ta'ala Allah ya tsarki manzon Allah ya ce da shi shi mai shirewa ne zuwa ga hanya ta daidai haka ake ta fafata tsakanin manzon Allah da waɗannan halitta yahuda wannan malam Allah ya musu baiwa da yawa da yawa da yawa dan ya jawo hankalin su imani da Allah amma da yake butulu ne marasa mutunci ne marasa kirki ne sai suka wayi gari tukuicin da za su bawa wato Allah tabaraka wata'ala shine su yaƙi annabawansa su yaƙi addininsa Allah ya yi bayani a cikin ayoyi da yawa a cikin alƙur'ani yahudawa ya musu baiwa da yawa ya musu kaza ya musu kaza amma suka ƙi baiwar suka yi girman kai suka yada fasadi da barna a bayan ƙasa bayan Allah ya gyara ƙasa Allah ya ce ku tuna fa lokacin da muka kubutar da ku daga hannun fir'auna da mutanensa suna gana muku azaba ya sumuna kum su al'azabi duk inda ka ji a qur'ani Allah ya ce ya sumuna kum su al'azabi yahudawa ne ake ganawa azaba Allah ya kubutar da su fa yake ba su labari cewa da kuna hannun suwa ne ana muku azaba muka kubutar da ku ba wannan kadai ba fir'auna bai bai ba yayi ta yanka ainihin wato ƴaƴansu mata maza yana barin mata yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wannan jarrabawa ce mai girman gaske daga ubangijin Allah ya kubutar da su daga damkar fir'auna fir'auna ya biyo su zai halakar da su zai karar da su Allah ya buɗa musu teku suka tsallaka teku yadda ka san za ka tsallaka titi tsawon daurin titi wa iz farakna bikum al-bahra yace fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun muka kubutar da ku kuka wuce su kuma fir'auna da shi da mutanansa kuna kallo muka sa ruwa ya haɗiɗiye su ya halaka su wanda shine sababin halakar fir'auna kuna kallo kuna gani amma washe gari sai suka dawo suna aiki irin na fir'aunancin yahudu kenan suka kafirce wa Allah suka dawo suka ɗauki gabarar yaƙi da annabin Allah annabi Musa haka kuma suka yi taurin kai wa annabi Harun annabi Harun wakilin annabi Musa ne ya Harun akhlifni fi qaumi wa aslih wala tattabi sabil mufsidin ya umarce shi ya tsaya ya gyara masa mutanensa ya kyautata ya ce karka bi hanyar mabarnata suka fanɗare wa annabi haruna yayyayyayyayi lokacin da annabi musa ya tafi ganawa da ubangiji allah ya ce ya zaɓi mutane waktara musa qaumahu saba'in rajulan limiqatina ya ɗauki mutane saba'in ya tafi da su ya ce ya kai haruna kula mun da waɗannan mutane amma daga baya annabi Musa da ya dawo annabin Allah mutanen annabin Allah wallahi da ya dawo sai tare suna bautar dan marayi annabi Musa ransa a ɓace zo yana yi wa annabi Haruna magana yace ya Haruna ma mana'aka id ra'aytahum dallu alla tattabi'ani afa asaita amri da kaga mutanen nan sun bata me yasa baka bi ni ba saba umarni na kai annabi haruna yake ba annabi musa uzuri kala yace ya ibn um la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'ila wa lam tarqub qawli ya bashi hanzari yayi masa uzuri dangane da abin da mutanen suka yi fandare masa sun fi ƙarfinsa ma'ana sun fi ƙarfin annabin Allah suka taurare Allah ce wa laqad qala lahum harun wa laqad qala lahum harun min qabl ya qaumi inma futintum bihi wa inna rabbakum arrahman fattabi'uni wa ati'u amri qalu لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى الله يشي أي هارون يا فتى يا رجع موسى وأزيا يا موسى ya ku mutane ya ku yahudu an fajarrabe ku ne da wannan dan maraki fa inna ma futintum bihi wa inna rabbakum arrahman fattabi'uni wa ati'u amri ubangijin ku da za ku yi masa bauta shine Allah arrahman ku bi ni inji annabi haruna ku yi da'a wa umarni na amma ina basi ba yayin da annabi Musa ya dawo me kun su bashi uzuri da hanzari sai suka kama girman kai sai suka matsagawa suna ba shi ansa suna masu nuna isa shi ne Allah ce wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan dawowan annabi Musa daga gana da ubangiji shi yana murna yazo zai isa musu sako sai suka ce to muna shaida maka ba za mu taba yin imani da kai ba wannan ubangijin naka sai ka nuna mana shi mun gan shi kiru da musu yahudi kenan shine zaka ji ana cewa ai wani ba yahudi ne ai to iya taurin kai da rashin mutunci kenan lan nu'mina laka ba za mu taɓa yin imani da kai ba shi da yana gani ya tafi ya bar musu harun sai ka nuna mana allah nan mun gan shi hatta nara allah jahra ai tuntunin suka fusata allah allah ya sa tsawa ta halakar da su fa akhadatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun yan uwana su yahudawa su ne mutanen da a ƙaryarsu a ƙarya suke raya cewa wai su mabiyan annabin musa ne mana wai annabin musa shi annabinsu ne kuma suna bin addinin annabin musa ƙarya ne haƙiƙanin gaskiya addinin annabin musa addinin musulunci ne gashi nan ƙur'ani ya ba mu labari annabin musa da kansa yana cewa ya qaumi in ya qaumi in kuntum amantum billah ya ku mutane na in dai har kun yi imani da Allah to fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin to ku yi da dogaro ga shi ku musulmi ne kaga kenan akan musulunci ya kiraye su ga matsafan nan bayan sun yi imani matsafan da suke tare da fir'auna cewa suka yi rabbana afrig alaina sabaran wa tawaffana muslimin ya ubangiji ka kwaranyo mana hakuri kuma ka dauki ranmu muna musulmi musulunci annabi Musa ma ya kira akai ba yahudanci ba alƙur'ani ya yi bayanin yahudawa suna da ɗabi'u kala-kala wanda a kan haka wannan ɗabi'a suke kuma ba za su taɓa rabuwa da ita ba ɗabi'a ta farko a karamakumullah don na gyara ku gyara ita ce ɗabi'ar warware alƙawari na ɗauko muku ƙisar yahudawa ko labarin yahudawa da munin yahudawa ne ba so nake a kai ga wato ba bayanin yahudawan ne ya dame ni ba bayanin sifofin yahudawan shine ya dame ni me yasa Allah ya zargi Yahudu da su Yahudu ne saboda suna da waɗannan dabi'un to ana faɗan sifa sai kuma ka duba kanka yaya kake kai Allah ya riga ya yi bayani ba ɗaya ba ba biyu ba a cikin alkur'ani dangane da waɗannan mutane ƙaumun hawana mutane ne masu warware alkawari kai musulmi kar ka yadda ka sifantu da warware alkawari kar ma ka ɗauka ballantana ka warware idan ka san ba za ka iya cikawa ba to kar ka ɗauka alamar mutumin kirki alamar dan kwarai dan arziki shine in yayi alkawari yana cikawa baya sabawa saboda kar ya zama ya sifantu da sifar yahudu yahudu sune mutanen farko da suka fara warware alkawarin su da Allah yahudu sune mutane na farko da fara suka warware alkawarin su da annabin Allah kai har annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai da suka zo suka warware alkawarin sa suka ketare iyaka Allah ya hana su kama kifi ranar asabar Allah ce faƙulla lahum la ta'du fi sabt kar ku je ku kama kifi suka ce to amma wallahi sai da suka je ranar da aka ce ka su kama kifin ranar suka je suka kakkafa komayensu kafin ranar ka suka je kakkafa komayensu suka yi ta kama kifin da Allah ya ce kar su kama Allah ya zarge su akan wannan Allah ce walaƙada alimtumul ladina atadaw minkum fi sabti saboda wannan saba alƙawarin da saba wa Allah Allah ya fushi yace duk ku zama birrika shine asalin samuwar halittar biri kunu qiradatan khasi'in qirada jam'i ne na qird biri kwana uku suka yi suna a matsayin mutane Allah ya juye da suka zama birrai kwana uku ya canja musu halitta don ya nuna musu fushinsa a kan ɗabi'ar da suke da shi Allah ce faja'alna ha na kanan faja'alna ha na kanan lima bai ne dai hawa ma khalfaha wa mu'idatan lil muttaqina ta zama azaba wannan abin da Allah ya musu azaba ga abin da yake gaba ga abin da yake baya kuma wa'azi ne ga masu tsoron Allah ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah ku daina warware alkawari duk wanda yake alkawari yana warware shi tsakaninsa da ubangiji fa akwai damuwa ranar da ya gamu da Allah kar ku yi alkawari ku warware kuma Allah ya ce wa mau'izatan lil muttaqin wa'azi ne ga masu tsoron Allah Allah ya sifanta Yahudawa da mafiya sharrin mutane waɗanda suke da mummunar makoma a wajen Allah ya sifanta da sifa ta tsinuwa ya tsine musu albarka la'anta ya yi fushi da su ya mai da su birrika da aladu ka kalli dai munin alade amma sai da Allah ya juya suka zama aladu suka ta bautar dagutu Allah ce waɗannan su ne sharrin makanan wa adallu an sawa'is sabil mafiya sharrin makani mafiya sharrin matsayi kuma su suka fi kowa bata daga hanya ta daidai Allah ya ce waɗannan mutane tsinannu ne man la'anahu Allah tsinannan zaka yi sha'awar kai koyi da shi wa ghadiba alaihi wanda Allah ya fushi da shi zaka yi sha'awar kai rayuwa irin tasa kana ganin kai a kaskance kake kana ga tsarin musulunci tsari ne wanda bai maka ba ka fi sha'awar rayuwa ta bayahude sai ka ji mutum yana ce haba malam ga masu rayuwa can wato shi yana ganin an an an matse shi an an takure shi tunda an ce ya sallah tunda an ce ba addinin Allah tunda an ce musulunci ya ku yan uwana su dai yahudawa cikin sifar su ba su da alkawari duk abin da zaka yi da yahude wallahi tallahi zai ce ma kaza kaza kaza kaza da sauransu kai zaka ga kaman zai cika ma ne amma yana janka ne saboda sai ka kai matuka inda yake so shikenan sai baza ka la ahada ma'ahu ba su da alkawari haka qur'ani ya faɗa kuma gaskiya ne magana Allah to suka saba wa Allah ma alkawarin Allah balanta alkawarin ka suka saba wa alkawarin Allah balanta kai alkawarin ka kai ka ɗauki rayuwarka ka ɗauki kaza ɗinka abin tausayi bakin cikin mutanenmu su yi ta kwasan kuɗi su yi ta ɗiban dukiya arzikin ƙasar suna kai waɗannan mutanen abin tausayi abin bakin ciki yanzu wai ƙasashe har ribibi suke su hada hulɗar jakadanci da isra'ila tushen yahudanci a duniya tushen ƙin allah tushen faɗa da addinin allah isra'ila abin tausayi mutum musulmi buri yake wai ya je wai isra'ila ko a je a tura mutum ya je koyo wani kwas a isra'ila na makirci na kaza da sauransu ku je ku tambayi falastina su gaya muku suwa isra'ila ku je ku tambaya wanda ba wanda yake wahal da musulunci yau a duniya irin wannan kasar duk inda ka ji allah tabaraka ta'ala ya bayani akan waɗannan mutane to sifofinsu ne ɗabi'unsu ne ɗari bisa ɗari dubu bisa dubu to kakku sifantu da wannan muguwar sifa abu na biyu kare ta annabawa sun kashe annabawa bila adadin imam al-bagawi a cikin tafsirinsa ya ce a rana ɗaya a tarihi sun taɓa zuwa suka kashe yahudawa suka kashe annabi mutum saba'in suka yanka su saba'in abin mamaki a can da a tarihi da safe kuma suka fito rana ta suka je suka ci kasuwarsu su shi sa zaka ji duk inda ka ji qur'ani yana cewa wayaqtuluna al-anbiya ko wayaqtuluna an-nabiyina kuma Allah yake cewa bi ghairi haqqin ko bi ghairi al-haqq duka yazo a cikin qur'ani wallahi di yahudawa ne dan haka suke bita da kulli suke bibiya kasashe na musulunci duk inda kasashen musulunci suke suna da tsarin karantarwarsu suna saka qur'ani ana karantar da yara sai sun hana yin qur'ani shi yasa za ku ji wasu kasashen ana cewa ai a cire duk ayoyin da suke a cikin na Qur'ani a cikin syllabus ɗin karatu a cire suna nan a kasashen Laraba suna nan suna kafa musu doka suna yi mu kan damu wa yake magana mu mamunan wa ya san wani Qur'ani a wata sakandare ko wata firamare wa yake Qur'ani ina wa ya san Qur'ani a waye ko ne ko ba su bari a sa ba wallahi amma an saka Hausa yanzu muhimmancin Hausa ya fi na Qur'ani mu a sa mana ma mu kaɗai ma mu a jihohinmu na musulmi ma a ce ƙur'ani yana daga cikin mutatallaba da ake so yaro ya koye shi tun daga firamare zuwa sakandare ya ci ku je ma baya cikin abin da jami'a take bukata a ce mutum ya ci kafin ya shiga ku bari ma mu yaran mu masu yana da muhimmanci su zana wayek da neko akan ƙur'ani wallahi ba za su bari ba kuma suna da musulmi waɗanda suke kan ra'ayi irin nasu da tunani irin nasu aka sa civic education what is civic education aka sa kaza aka sa duk abu mai amfani na duniya ana tunanin mai amfani duniya ne an dauko shi an sa shi me yasa ba sa Qur'ani ba to abin da zai baka tausayi shine saboda tsabar bala'in tasirantuwa da aqida irin ta Yahudawa mutum musulmi zai zo ya bude private school wallahi malai kashe miliyoyin kuɗi wallahi ba darasin Qur'ani a ciki ku duba duk a garin akwai masu makarantu manyan makarantu amma ba akwai da Qur'ani haka kullum zaka dauki danka ka je kai shi shekara shida shi shekara goma a makarantar da ba akwai mai qur'ani kuma su cinye lokacin in ya gama karfe biyu sai a ce akwai lasan kuma ba za a sako shi ba sai biyar biyar kuma an jibge shi da homework da haka idan ya zo gida wannan homework din zai ta yi sai ya je masallaci magariba da isha'i ba ya ka tunani an gama da mu an kammala da mu amma ban fargaba wannan din wai muke gani shine wayewa duka ka ɗauka ka ajiye yana daga cikin tsari na irin waɗannan mutanen wallahi tallahi ayyuhal ummal islamiyya duk ranar da kuka waye gari aka raba ku da qur'ani babu asarar da tafiye muku wannan ina gaya muku wannan kuma hanyar da za a ci nasara akan yakar musulunci da musulmai ba da makami ba a nesanta su da alqur'ani sako ne a dunkule ina da fashin bakin sa hudubobi nan gaba za su zo insha Allah so waɗannan mutane mutane ne masu ƙaryata Allah ga kashe annabawa sun kakkashe annabawa su me yasa suke kashe su saboda ba su yadda da sakon annaba ba to kai yanzu damuwar ka kai kuma sakon annaba kake so ka raya kaga ba kai ba zaman lafiya da mutanen nan da ka duk wanda zai raya hanyar annabawa za su yaƙe shi ko da yanzu din ba annabin yaƙin nan kuma ba sai an sa bindiga ba malam yanzu karka ce wai yaƙi sai da bindiga abin nan ba da bindiga yanzu ake yaƙi ba akwai yaƙuƙuka da ake a ƙarƙashin ƙasa ya fi bindiga illa ya fi bindiga in bindiga ne za a harbe ka ne a binne ka an tafi amma akwai yakin da za a yi gaba ɗaya automatically za a canja ka ne kai din da kai ake sallah da kai ake ibada amma tunaninka tunani ne na baya kude kuma kowa baka yarda da shi ba in ba wanda ya zo da wannan tunanin da wannan tsarin ba Allah ya ba da labari ya ce yanzu afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum yanzu shi kenan duk lokacin da manzo ya zo muku da abin da ranku baya so sai ku yi girman kai fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun ku karyata wasu annabawan kuma ku kashe wasu in ji qur'ani ana gaya musu wannan abin suka ce mu fa zukatan mu a jimke suke zukatan mu a rufe suke mu ba ma ji ba ma gane abin da ake faɗa qulubuna ghul Allah ya ce balla'anahumullahu bi kufrihim Allah ya tsine musu kafircin su fa kalilan ma yu'minuna kadan ne suke yin imani a cikin su Allah tabaraka ta'ala ya turo annabi Musa ay annabi Isa alaihi salatu wassalam shi ma annabi Isa ba su kyale shi ba ku ji wannan kisar ku ji wannan tarihi yana da muhimmanci lokacin da annabi isa ya zo ya fara da'awa waɗanda suka fara tuhuman annabi isa su ne yahudawa kai ka ɗauka kirista da yahudu wai wai kansu a haɗe yake ko kaza ka sauransu bakiran tarihi ba ne addinai ne daban-daban kuma faɗa ake da ƙiyayya sun haɗe kansu ne don su yaƙi musulunci yanzu haɗin baka ne ba haɗin zuciya ba ne amma ba yahudi a wurinsa annabi isa ƙarya ne suka ce annabi isa ɗan zina ne su ne suka fara cewa annabi isa dan zina ne duk wanda ya zagi annabi isa a bayan bai hude yake suka ce waladu zinan haka suka faɗa kuma haka yake a cikin littattafansu ga baki ɗaya duk muna da references na littattafan yahudawa da suka tabbatar da cewa annabi isa dan zina ne wal iyazu billah amma yau ina kirista ina wannan karatun sun yadda su haƙura da bambancin da ke tsakaninsu don me don su samu wata biyan bukata to yanzu idan har ba yahude da banasare sukan iya haƙura da wasu manufofinsu su haɗu don su cimma wani burinsu na yaƙar wani addini kamar musulunci to yanzu ni da kai da muke da bambancin fahimta akan wasu abubuwa shikenan ba za mu iya zama akan teburi guda ɗaya ba wata rana mu tinkari wata barna da take tinkarar mu za ta cinye mu gaba ɗaya ashe musulmi mu ya kamata mu duba mu gane wataƙila jam'iyyar siyasa ta raba ka tsakaninka da ɗan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya a gida ko a unguwarku ko ra'ayin fahimta na wani abu ya raba ku ko na addini ko na sauransu amma ga wani bala'i nan ya tunkaro ku wanda in kuka bari za a muku ɗauki ɗaɗɗaya a cinye maƙiyin a cinye masoyin gaba ɗaya to sai ku duba ku ga a ina za ku iya haɗuwa a wace hanya za ku iya haɗuwa don ku tsaya ku tunkari barna akan iya haduwa don a tunkari barna wannan sunna ce ta rayuwa mara wayo shine yake cewa bari tsaya ni ni kadai zan yi akwai abin da wallahi ya fi karfinka ku fahimci wannan sakon shi ma zance ne a dunkule fata na Allah sayan uwa su gane suka karyata annabi Isa kai har da awar kashe shi suka yi suka ce za su kashe shi ko su kashe shi ma Allah ya ce wa qaulihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam kirista ne suka ce sun kace sun kashe masihu yahudu ne suka ce inna qatalnal masiha isa ibn maryam mun kace mun kashe masihu isa dan maryam rasulullahi wa ma qataluhu wa ma salabuhu Allah ne yake hikaya yace rasulullah din ba wai sun yadda su rasulullahi bane shi Allah ce ba su kashe shi ba ba su soke shi ba kamar su aka ɗauko kawai aka sa musu amma ba su iya kashe shi ba yahudawa sun bayyana yakinsu akan tauhidi ƙarara kamar yadda suka yaƙi shi annabi isa a zamaninsa akan da'awar da yake ta gaskiya shi akan addininsa na gaskiya a wannan lokaci ya ku yan uwana zan rufe da ambato wasu ɗabi'u marasa kyau da Allah izargi yahudu da shi ba don komai ba don ni da kai mu kiyaye kar mu sufantu da waɗannan yahuda wato sifofi na yahudawa bai kamata musulmi ya zama yana tunani irin na ba yahude ba bai kamata musulmi ya ce wai zai rayuwa a gidansa irin rayuwar yahudanci ba ku watsar da abin da Allah ya yi muku gata da shi ku zo kuna lalumo rayuwar kazaman mutane kuka ce rayuwarsu ita ce rayuwa rayuwar da musulunci ya zo muku da shi manzan Allah ya zo muku da shi kuka karyata kuka kore daga cikin waɗannan sifofi da Allah ya zarge su ya soke su akwai ƙarya babban ƙarya da suka yi suka ce uzairu dan Allah ne wa qalatil yahudu uzairu ibn Allah ƙarya makaretan mutane ne wannan a matakin farko kenan kenan duk wani abin da za su iya kawo ma na rayuwa na tsari za su yaudare ka ne amma kai musulmi an riga an yi maka bayanin su waye su sai dai kai mu'amala da su bisa ga maslahar ka kawai da amfanin ka amma kan ka yadda su rude ka akan addinin ka yahudawa sun tuhumci Allah sun ce Allah marowaci ne ku ji mugun zance malam sun ce Allah marowaci ne wa qalatil yahudu yadullahi maghlula wai hannun Allah a daure yake a kunkume yake baya bayarwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi yasa Allah ya ce gullat aidihim wa lu'inu bima qalu su ne hannayensu abu kuma aka daure su kuma Allah ya tsine musu albarka akan wannan mummunan zance da suka gaya wa Allah in takaice muku zance babu wani dan adam da ya gaya wa Allah bakar magana irin ba yahudi ku san su ku san ina suke kuma ku san su suwaye ne kar ku manta wannan ƙarya ita ce mafi munin abu da ɗan adam yake sifantuwa da shi ƙarya amma yau musulmi nawa suka sifantu da ƙarya musulmi nawa suke cin abinci da ƙarya musulmi nawa suke rayuwa akan ƙarya musulmi nawa suke mu'amala ƙarya kasuwanci na ƙarya mu'amala ta ƙarya wane ne ƙarya kowa su kai mai ƙarya rayuwar ka ƙarya kuma kana zuwa masallaci ka zauna ka zama cikakken ba yahudi baka sani ba duk yanda mutum zai yi kokari ya guji ƙarya a cikin mu'amalarsa wallahi tallahi ina gaya maka in ka zama makareci wato kana bata wa kanka lokaci ne ina tabbatar maka wallahi idan ba ka yi da gaske Allah ya maka arzikin tuba ba tabbas sai ka shiga wuta wala yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yata'ahadu al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allah kadhaba idan mutum ya saba da ƙarya Allah zai ce ku rubuta shi makareci ne kamar in mutum ya saba da gaskiya kuma zai ce ku rubuta shi mai gaskiya ne amma ka ga babban mutum yana ƙarya mutum ya shiga gidan rediyo ya ta zabga ƙarya yana gama wa yara ƙanana ce makarecin banza makarecin wafi shi kansa yana magana yana ƙarya yana dariya mai sauraron siyasan ƙarya yake kullum sai sun yi wa mutane ƙarya ina kima take ina daraja take ai ba mutum makareci ai ba mutum bane ai karka yadda ka sifantu da wannan mugun sifa ka gaya mutane gaskiya ko da daɗi ko ba daɗi to sifa ce ta waɗannan mutane yahudawa kuma lalle yana daga cikin sifa mafi ƙasƙanci da ci baya da lalata tunanin mutum kuma babban dalilin da yake nuna mutum fantararre ne shine kaga yana da ƙarya a cikin al'amuransa Allah ce undur kaifa yaftaruna ala Allahi al-kadhiba wa kafa bihi ithman mubina duba yadda suke yi wa Allah ƙarya ƙarya ta isa babban zunubi mabayyani yahudawa sun tumci Allah sun ce talaka ne can sun ce marowaci nan sun karyata shi nan kuma suka ce shi menene talaka ne laqad sami Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya qarara suka ga annabi cewa Allah talaka ne mu ne mawadata Allah ce ba komai sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya za mu rubuta abin da suka faɗa za a zo kiyama da kuma kisan annabawa Allah ya daɗa tuno da su wani laifi da suka yi ta yi bayan ƙaryata Allah ko bayan cewa Allah talaka ne to kuma gashi nan sun kashe annabawa za mu haɗu da su inji Allah su ƙaryata Allah su ƙaryata annabawan Allah tabaraka wa ta'ala Yahudawa su ne mutanen da suke na gaba akan cin riba duk inda ka ga asalin riba a duniya ba Yahudi ya kawo ta wannan ribar da ake ta fama da mutane yau sun kasa fahimta ko kuma son zuciya ya hana su su daina mu'amala da ita riba asalin riba malam yahudawa ne suke zuwa suke bayar da bashin kuɗi ko kaya ko wani abu sai suka kawo tsarin duk ba yahude in ya zo zai biya su ba zai ƙara kokobo ba amma duk wanda ba ya ba yahude ba in ya zo zai dawo musu sai ya yi ƙari to kaji asalin riba bayar da rance in ka zo dawo da shi a ce sai ka dora wannan shine tushen kuma Allah ya ta faɗa da maganar riban nan Allah ya ce baya san riba alladhina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mass ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا amma yau da bahan matan aure a gidaje suna raba ta mace ta je kawunta ko yayanta ma'aikaci ya bata jarin 250 ta je tana ba wa makota bashin shinkafa bashin kuɗi ana da mata da shi aikinmu riba mu'amalolinmu na kasuwanci riba in za mu ba da bashi riba akwai 'yan kasuwa allah ya rufa musu asiri suna ba mutane bashi amma wallahi da riba ƙararren mutum zai ce miliyan nawa kake so kuma nawa za ka dora mu ƙarara ina wa ahallallahu albai'a wa harrama riba bankunanmu conventional banks in banda yanzu da Allah ya kawo mana masha Allah bankunan musulunci Taj Bank, Jaiz Bank, Taj Bank, wane ne bank da waɗanda suke buɗe windows na Islamic banking ko tsarin Islamic finance Allah saka musu alkhairi amma suwa suke patronizing ga bankunan nan tsarin musuluncin suke amma alhaji mai kuɗi wane wane wane mai kuɗi kaza gwamnati kaza suwa suka zuba kuɗinsu a cikin waɗannan bankunan na musulunci suwaye mutum nawa ne amma yau bankunan nan mafi rinjaye da ake mu'amala su suna kan tsari ne na yahudanci kuma tsari na bada kuɗin ruwa ba sai na maka bayanin illar kuɗin ruwa yadda kuɗin ruwa ya kassar mutane ba wallahi kai kokari kafin Allah ya dauki ranka ka dawo da mu'amalar kudinka ta hanya tsarkakakkiya kuma ka daina mu'amala da riba Allah yana kwashe albarkar riba yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat amma sadaka Allah yana ƙara ta amma riba Allah yana rugurguje ta yanzu yau gashi nan interventions da ake samu gwamnatoci ana ta bada kuɗi federal government wane ne kuɗi ne fa za a ba wa mutane a taimaka musu a ƙasa su yi noma a taimaka su yi kamfanoni gaba ɗaya federal government ta zo an gina abubuwa a kan riba da haka sai a ba da biliyoyin kuɗi na fitar hankali amma ba musulmi a ciki masana harkar hada-hadan kuɗin nan suna faɗa cewa yanzu bincike ya nuna da yawa daga cikin kuɗaɗen da gwamnatin tarayya take bawa najeriya 'yan najeriya don su jajari don su yi kamfanoni don su yi kaza musulmi ba su da rabo a ciki saboda me ba sa cin riba ba za su yi mu'amala da rabo ba sai dai masu rauni a cikinsu amma arnan ƙasar nan duk su suke cinye kuɗin nan me amfanin shugabancin da jagorancin da muke da shi na musulmi a cikinmu waye ya ce dole sai an bayar da riba a yi mana wani tsari mana za a cire mu daga wannan tsarin kafiri sai je karɓi naira miliyan dubu biliyan biyar biliyan ashirin biliyan ɗari naira miliyan sau dubu dubu dubu kaza ya je a bashi ya je ta kamfanoni nan da shekaru kaza za mu wayi gari mu zama bayan su saboda su kaɗai gwamnati ke taimakawa so muna kira tun daga kan shugaban ƙasa har zuwa kansila in yana da iko wannan tsari da gwamnatin tarayya take bayar da kuɗaɗe na taimakon noma kuɗaɗe na taimakon kasuwanci kuɗaɗe na kamfanoni kuɗaɗe na kaza a cire mana wannan tsarin interest ɗin a cire mana a yi duk dabarar da za a yi duk bokon da za a yi a yi bokon a ba mu kuɗin nan mu amfana da shi amma a cire mana harkar ruwan nan ina jin idan sanatocinmu da 'yan majalisunmu da sarakunan musulmana wannan to ba karamin taimakon addini suka yi ba amma muna ta mutuwa da talauci ga kuɗi malam kuɗaɗen nan akwai shekarun da aka yi nan jihar Kano wallahi mai da biliyoyin kuɗi aka mayar mu ne muke da noman mu muke da ƙasar noma amma ba mu amfanuwa da kayan kuɗin da ake barwa amfana saboda riba we are islamic oriented so ba za mu yi mu'amala da riba ba kuma constitution ya kamata ya respectin addinin mu shi cin riban ba yahudanci bane ba wani addini aka bi ba to ya za a yi favorin wani addini akan wani addini tsoron me kuke ji alhamdulillah an fara kawo yar tsarurruka kaɗan kaɗan kaɗan kamar yadda muke ji ana ta sanarwa central bank ta buɗe wata ƙofa ta ba da taimako wa mutane da babu ruwan a ciki amma har yanzu abin batsi jiddan baya tafiya sai gwamnatin ta kare ta tafi ba ku ba mutane kuɗi ba duk an gaya mana duk mun ta hudu ba a cikin form ayi kaza kaza za a ba da kuɗi ba ruwa har yanzu shiru kake ji kamar an shuka dusa wasu suna ta murƙushe tsarin saboda kar a ba ɗan arewa kuɗi kada ɗan arewa ya gina kamfani kar dan arewa sai jiragen sama kar dan arewa yayi kaza malam kudade ne ga sunan ana kawo su barkati daga kasashen waje wasu ma wasu ma grand ne kyautu suka ce a bayar ma duk mun sani so muna neman a yi mana wani tsari da za a fitar da mu daga wannan tsari na yahudanci daga cikin sifar waɗannan mutane akwai hasada ba yahude ba wanda ya kashe hasada a duniya kin Allah ya ƙi ni'ima in dai ya ga wani da ni'ima to baikin ciki yake su shi yasa ba sa son musulunci saboda me babu addinin da yake rapid yaduwa a duniya irin musulunci so kuma su bai hudawa ba wanda ya fi su hasada shi yasa suke yakar musulunci ta hanyar da duk suka ga dama su kawo muku tsari a karatunku su kawo muku tsari a jami'o'inku su kawo muku tsari a siyasarku duk abin da za ku yi sai abin da suka je suka ce ku yi ku gaba ɗaya ba ku da tsari ku ba ku da naku tsarin ku ba ku da tunani kawai saboda suna bakin cikin alherin da zai same ku kun samu kaza kun samu kaza da haka su za su rinka remote controlling naku daga can inda suke sai inda suka ga dama ga shegen kwaɗayin a rayuwa za a mutu ba duk wanda ya sifanta da sifa ta ƙin wani hasada ba na son wane ya ci gaba ba na son wane ya samu ɗaukaka ka kasa bacci saboda ɗan uwanka ya samu aiki ka kasa bacci saboda jarin dan uwanka yafi naka ka kasa bacci saboda wani ya samu arziki ka kasa bacci saboda kaga wani ya samu wadata da yalwan arziki ka shiga uku za ka yi ta rayuwa cikin bakin ciki kuma kullum ka fita sai kaga wanda ya fi ka haka Allah ya rayuwa nawa nawa ne uba zai haifi da dan ya zama shi yake daukar nauyin gidan nawa nawa ne dan wani zai zama ubansa ba kowa ba amma ya zama wani nawa nawa ne wanda bai gaji mulki ba kuma yanzu zai zo ya mulki am yahsuduna an-nas ala ma atahum Allahu min fadli yanzu hasada kuke mutane saboda Allah ya ba su falala ka daina gaisa da makocinka saboda Allah ya ruba mai asiri kaga kasuwarsa tana ja kaga office ɗinsa yana samu sai zagin mutane sai hasada sai kiyayya sai bita da kulli sai sharri kana musulmi kana sallah ka sifanta da sifa ta yahudawa ga shegen kwaɗayin son adu a rayu a duniya ba a san mutuwa na'am kowa ba ya san mutuwa amma aibun shi ne mutum ya ta bauta wa duniya ya ce shi ba zai mutu ba baya son ya mutu kuma zai iya yaƙa duk abin da zai kama ya zancen mutuwa ahrasun nasi ala haya ba wanda ya fi son ya rayu a duniya ya more mata irin bai hude mu ko musulmi kar ku manta yan cirani ne Allah cewa yayi karaki minister annabi cewa karaki minister zalla tahta shajaratin ai mu a duniya kamar matafiyi ne da yana tafiya rana ta dame shi ya tsaya a gindin bishiya ya sha inuwa in ya gama ina za shi zai tafi saukinsa kuma wannan zaman da kuke anan wallahi tallahi sai kun tafi gaba daya kowa sai ya tafi shekara ɗari da ta wuce duk kayukan nan ba ba su ba ne kuma shekara ɗari da za su sake zuwa wala Allah da yawa kayukan nan ba su ba ne watanni kaɗan ma za su waɗannan kayukan ba su ba ne an tafi ina an tafi kabari an tafi lahira إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم أدى فقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله اللهم إذن الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته